Na'am, bismillahir rahmanir rahim.
بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الشديد الذي يملك نفسه عند ال- عند الغضب غضب غضب متفق عليه وموسعة بضم الصاد والفتح وأصله عند العرب من يسر من يسرع يسرع الناس كثيرا يسرع الناس.
يسرع الناس كثيرا
وعن أبي هريرة رضي الله عنه a hadisi na gaba a wannan babi babu sabar wato shine hadisin abu huraira abdurrahman ibn sakhar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ɗan sakhar ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa shadidu bi sura'ati Na'am.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ash-shadidu wato mai ƙarfi wanda yake abin yabo a addini na musulunci wanda ake yaban shi a cikin shari'a ta musulunci laisa bi sura'a ba shi bane wanda yake yawan kada mutane ba shi bane wanda idan aka ce wane ya ɗako shi za a ce to wane ya tafi lahira ba shi ba ne isaka isaka ashadidu laisa bi sura'a Na'am.
wato mai ƙarfi wanda yake abin yabo a cikin shari'a ba shi ba ne wanda yake mai yawan tiƙa mutane a ƙas wanda daga an haɗu da shi to za a ce to wannan fa ƙarshen ka ta zo Na'am.
sali isaka isaka Na'am.
to ba shi ba ne wannan Na'am.
eh wannan shari'a ta musulunci za a ce da shi mai ƙarfi ne amma kuma ba shi bane wanda ake yabo a cikin shari'a in aka ce mai ƙarfi a raka kai wani jarumi ne Mm-mm. innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace sani dai kadai mai ƙarfi shine alladhi yamliku nafsahu wanda yake mallakar zuciyar shi yake mallakar kanshi inda al-ghadabi a lokacin da ya shiga cikin hushi a lokacin da ran shi ya ɓaci to wanda yake mallakar zuciyar shi ba ta sa mai wani abu wanda zai furta shi da baka daga baya kuma ya zo ya dinga yin da na sani to wannan shine ashadidu al-mahmudu fi shari'a kenan wato mai ƙarfi wanda yake abun yabo a cikin shari'a wato shine wanda yake mallakar zuciyar shi a lokacin da ya fushi to wannan shine al-mahmudu fi shari'a ash-shadid kenan muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi as-sura'a bi dhammi as-sad wa fathi ar-ra wato ana cewa as-sura'a Na'am.
wa asluhu inda al-arab wato asalin wannan kalma a wajen larabawa shine man yasra'u an-nasa kathiran Na'am.
wanda yake kada mutane da yawa wanda kawai daga an ƙulla da shi to ba za a jima ba za ka ji an ce tun da ja ya riba da ƙasa wannan shine as-sura'a as-sura'a kenan wato to wannan ba shi bane al-mahmudu fi shari'a idza zukira shadid ba shi bane wanda ake yaban shi a ci- a a shari'a ta musulunci inda aka ce wani mai ƙarfi ne mai ƙarfi shine wanda yake da kwai wato juriya wato duk yanda ka yi da shi to idan ya ba idan ran shi ya ɓaci kalmomin da za su fito daga bakin shi kalmomi ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake so bayar wanda in ran shi ya ɓace ba kalmomin da za su fito daga bakin shi ko wani arnan ba zai faɗe su ba an gane ko akwai wani musulmin da in ran shi ya ɓaci Na'am.
kalmomin da zaka ji suna fitowa daga bakin shi wata fariya fariya zaka ji yana tai to wannan ba zaka ce da shi ba yana da kwai karfi a shari'a ta musulunci idan ana zancen masu karfi shi ya ajiye shi a gefe ɗaya ko da ya fi kowa karfi na tuwo ko da sadauki ne shi in dai ana zancen karfi wanda ake yabo a shari'a ta musulunci ba za a sayo shi ba an gane ko na'am وسليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان أم يستبقان وأحدهما قد اح- قد احمر وجهه وانطفخت وانتفخت أوداجه وانطفخت أولاد أولا أوداجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة إني لأعلم إني لأعلم كلمة لو قا- لو قالها لذهب عنه ما يجد ما يجد ما يجد لو قال أ- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنده ما يجد ذهب منه ذهب من منه ما ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تعز- تعز- تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه نعم وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه حديثي daga Sulaiman dan Surad Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yadda da shi Sulaiman ibn Surad ya ce kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata rana na kasance ina zaune tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rajulani yastabbani ina zaune a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga waɗansu mutane guda biyu a gefe ɗaya wato suna ta zagin juna kowa yana zagin soban shi kowa yana zagin ɗan uwan shi wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu ɗaya daga cikin su alhali haƙiƙa fuskar shi ta yi ja ran shi ya ɓace idan shi ya yi ja wantafakhat audajuhu jijiyoyin wuyan shi sun tashi kawai jire yake kaɗan ƙiris wato ya kaiwa wannan mutumin bugu ya kaiwa soban nashi bugu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mu mu waɗanda muke zaune a kusan shi ya ce inni la'alamu kalimatan lauƙala hala zahaba anhu ma yajid manzo Allah ya ce wallahi ni haƙiƙa lalle na san wata kalma lauƙalaha da a ce wannan bawan Allah wanda jijiyoyin wuyan nashi wannan suka kunkumbura da zai faɗi wannan kalma la zahaba anhu ma yajid to da dukkan abin da yake ji da dukkan abin da yake ji dinnan na fushi na tashin hankali da rikici to da ya tafi daga gare shi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahaba minhu ma yajid ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da a ce zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ina neman tsari ina neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni daga shaidan, arrajimi wanda yake abin jefewa daga rahama ta Ubangiji, to da zai faɗi wannan jumla ɗin, da zai faɗi wannan kalima ɗin, zahaba minhu ma yajid, wato da abin da yake ji, abin da yake ji a jikinsa na fushi ɗin nan da rikici, da ya tafi ya bar shi. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم wato sai waɗanda suke zaune tare da ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka garzaya suka je suka gaya wa shi wannan mutumin suka ce da shi kaiwa ne haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka nemi tsari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga sharrin shaidan wanda yake abin jefewa daga rahama ta Allah. Wato, ka yi a'udu billahi mini shaitanin rajim. Wannan hadisi al'imamul Bukhari da al'imamu Muslim suka rawaito shi. To, amma cikon hadisin kamar yadda al'imamul Bukhari ya kawo shi cikin littafin al'adabul mufrad. Wato, ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya faɗa haka suka je suka gaya mishi sai ya ce a ma'i- a- abi junun wato ni hauka ce ta same ni za a ce yin isti'aza wato yaƙi to a cikin wani hadisin za mu gane cewa akwai fadala ta neman tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala daga shaidan wanda yake abin jefewa wa khasatan liman qala ha inda al-ghadabi fa innaha tut- tudfi'u nara ghadabihi kama yudfi'u al-ma'u al-lahaba wato kamar yadda ruwa yake bucewa balbali na wuta to haka ne ita ma'udu billahi tana bucewa balbali na hushi na'am
عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فضل غيظه فهو قادر على أن ينقذه ودعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحو- من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حس- حديث حسن Na'am. Wa an mu'adin radiyallahu an hadisi daga mu'ad dan As- Anas. Yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Mu'ad dan Anas ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu. Wato dukkan wanda ya haɗi ɓacin rai. dukkan wanda ya haɗiye baƙar magana da aka gaya mishi wa huwa qadirun ala an yunfidahu alhali yana da iko akan ya zartar da wannan ɓacin ran da aka mishi wannan magana baƙa da aka gaya mishi yana da iko akan ya mai da wanda ta fita ɗaci wanda ta fita zafi shi ma saboda ya san hausa ya yi karatun hausa kuma dama shi zagi ba a makaranta ake koyon shi ba karatu ne ake zuwa makaranta na'am
yana da iko akan ya zartar da shi ba irin ya haɗiye hushin da ba shi da iko akan ya zartar da shi ba ina a yarinta idan wanda ya fi ƙarfinka ya baka kashi ainihin latar saɗuwa an tunshi da hune yanzu gwamnati doka ta ɗora doka a kanka ta ce he- ta ce he ka bi A wannan ba yadda ka iya ne dole ka bi irin wanda ka fi shi ya taka maka doka wanda ka san kafi shi in tunaninka in tunanin shi sama ne kafi shi sama in tunanin shi kayan ajihu ne kafi shi kayan ajihu in tunanin shi wayewa kafi shi wayewa kuma abin da ya makan abu ne wanda yake na rashin kirki yana ya san dai kawai in dai kana da niyyar karama zaka iya ramawa to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce dukkan wanda ya haɗiye fushi alhali yana da iko akan ya zartar da shi to da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamati na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kiraye shi ranar tashin alkiyama a bainin jama'a Allah subhanahu wa ta'ala zai kiraye shi ya ce ina wane ɗan wane mai haƙuri ya ce ga nan ya ubangiji kowa yana ji hatta yi khayyirahu min alhuril ini ma sha'a na'am wato har dai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi damar ya zaɓi abin da yake so daga cikin matan hurul in na'am ya ce ɗoki wanda su kake so ɗoki adadin da ya maka Allah saboda wannan fushi da ka haɗiye a lokacin da kana da damar ka zartar da shi an gane ko na'am
wato wajen wannan hadisi da kuma faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas Mm.
wallahu yuhibbul muhsinin na'am wato akwai Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur ta rana yana da kwai baiwa to irin yanda da ya ga- ya gudana al'ada shine idan shugaba zai yi alwala ko zai wani abu baiwa ita take ɗauka mai ruwa irin yanda kamar yadda mai ta'alimi ya ce in malamin ka zai yi alwala ka dinga zuba mishi ruwa yana yin alwala ko to bai wannan ita take zuba mai ruwa yana alwala shi kenan haka ya sadda kanshi ƙasa yana wankiya to shi bai san ba k- k- kayan alwallal a kusa yake da kanshi yana dagowa kanshi kawai sai ya bugo mishi sai ya haɗo kuma kanshi ruwan ya zubo mishi duka ma hau na'am
kawai yana haɗo mishi kawai ruwa ya jika shi ga baki ɗaya kuma gashi shugaba ne Mm. na'am kawai tana ce wal kazimi na gaiza sai ta yi kazamtu gam- ga- gaizi na haɗe hushin nawa wal afina anna sai ce a foto anki wallahu yubul musu ya ce idza bi fa anti hurra Masha tafi Allah.
kin zama ɗiya. an gane ko Allah Eh, an gane to ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kiraye shi ranar tashin alkiyama ala ru'usil khala'iqi wato a bainin jama'a hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma sha'a har dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi damar ya zaɓi abin da yake so daga cikin matan hurul 'ain ya ɗauki wanda suka mishi na'am wannan hadisi al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi suka rawaito shi al'imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wato idan aka ce alhur wato mata waɗanda suke masu fararen idanuwa wannan shine alhur daga alhiwar ne wato wanda ya zamanto farin idan fari ne kal bakin baki kirin ne kirin bakin baki ne kirin farin fari ne kal to wannan shine ake ce da shi alhur hurun maqasuratun kenan to in kwa wato su ne waɗanda suke da kwai daradaren ido ba irin ido bane na 'yan indiya an gane ku eh idanuwan su manya ne mace tana da ido kanana kamar aljanna take komawa to idanuwan su dara-dara ne shi yasa ake ce da su hurul ain wato mata waɗanda suke da kwai madaral ido sannan kuma idanuwan su dara-dara ne yalwatattu ne mace in tana da idanuwa manya-manya ta fi kyau in idan ta kanana ne baya kyau na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
hadisi na gaba daga Abu Huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Abu Huraira ya ce, Haƙiƙa wani mutum, ƙwalalin nabi sallallahu Alaihi wasallam, wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki, wata rana ya zo ya ce wa ma'aiki Alaihi salatu wassalamu, Ausini ya ce, Ya Rasulallah ka yi min wasiya, wato ka gaya min abin da idan na riƙe shi, wato zan ci gajiyar shi a nan duniya, sannan kuma zan ci gaje shi a gobe kiyama qala la taghdab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi wane yace na'am ya rasulullahi yace la taghdab wato kada ka aikata abin da hushi yake nema a aikata a lokacin da kai hushi an gane ko la taghdab wato kada ka aikata abin da hushi yake nema a aikata a lokacin da ka shiga cikin hushi waɗansu daga cikin malaman da suka yi sharhin wani hadisi irin su abu suleiman al-khattabi wato mai ma'alimu sunan sharhi na sunan na abi dawud ya ce abin da ake nufi da la taghdab ma'ana kada ka ma dinga aikata abin da zai janyo maka hushi wato abin da ka san idan aka maka shi ba za ka yadda ba to kala ku kusance shi wato duk abin duk wasan da kasancewa ba ka san shi to kalkawa wani shi dan shi ba kale maka inda ka san in ka ji ana bata maka rai karka je ka in ka san ga abin da yan aka maka ranka yake ɓaci to kalka yarda a maka shi shine la taqdaf ba wai ana nufin kalka hushin ba saboda dama al insanu majbulun al ghadab wato yana daga cikin halayya na dan adam ya hushi to amma in ma ya zamanto abin da yake sa ka hushin to kalka yarda ku hada hanya da shi in ma ya zamanto idan ka yi hushin to kalka aikata abin da hushin yake zartarwa na sabawa doka din na'am Na'am. Wannan hadisi faraddada miraran, wato sai wannan mutumin ya tittisa tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalamu a maimaice ce ya Rasulallahi ausini. Ƙwale la taghdab. Ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wane la taghdab, wato kada ka dinga zartar da abin da hushi yake so a zartar idan ka yi hushi. Waɗansu daga cikin malamai suka ce la'allar sa'ila kana gaduban. wato watakila wanda ya zo shi yana neman ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya mai wasiya wato watakila mutum ne wanda yake mai saurin hushi mutum ne wanda yake da yawan hushi shi yasa manzo Allah ce da shi to ka daina hushi kenan inda hali zai yi riko da wasiya ta manzo Allah kenan shi kuma zai dinga rage hushin an gane to mutane kashi hudu ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya faɗa a hadisin Tirmidhi wato mutane an halitta su akan ala arba'in maratib na'am wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال البلاء ما يزال ما يزال البلاء للمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله يلقى تعالى الله يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي دقى أبي هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي Malam Abu Huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ma ya zalul bala'u bil mu'min, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba, wato yana ta jarrabar bawansa. Ma ya zalul bala'u, bala'i ba zai gushe ba yana ta afkuwa bil mu'min akan mumini namiji wal mu'minati da mumina mace. Allah subhanahu wa ta'ala, wato bawan shi mumini a kowane lokaci. Allah zai iya jarrabarsa. Jarrabawa ba wai sai ta hanya wanda take mummuna ba, hanyar wanda take kyakkyawa Allah zai iya jarrabar bawansa mumini daga ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata mai, irin bawa ne wanda da ya zama to ƙwanƙiro, bawa ne wanda da ya na gaban ƙullau sha Allahu ne, ma talautu talakka ne, da kanki ne, ba shi da ko biye kayan da yake sawa ma a jikinsa tufafi ne wanda yaji ne wanda bai wuce dala arba'in arba'in ko dala sittin sittin ba to sai Allah ya jarrabe shi ya yalwata mai kayan duniya domin Allah ya gaya zai zai tuna irin yan uwan shi wanda da ya kasance irin su idan ya gansu zai dinga musu alheri ko ba zai musu goma ta arziki ba wannan jarrabawa ce daga Allah kamar yadda Allah ya ce wani bulukun bi sharri wal khairi fitnatan wato kowanne daga ciki Allah zai iya jarrabawa da shi Allah zai iya baiwa bawan shi lafiya ya hana shi ya dinga yin cuta ya kare shi daga cutoci ga baki da ya ga lafiyar wannan da ya bashi ya zai da ita zai aikata biyayya ya ci moriyarta ko ku a'a kawai lafiyar tashi zuwa zai shekar da ita a lalata to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana ta jarrabar bawan samumini da baiwar samumina shine ma ya zalul bala'u bil mu'min bala'i ba zai gushe ba yana ta afkuwa ga mumini walmu'minati da kuma mumina fi nafsihi a karan kanshi zamanto Allah ya jarrabe shi a karan kanshi akwai abubuwan da kana gani ma ka san jarrabawa ce daga Allah kawai ka gani irin wani lokacin za ka gani wannan ya kira ka je ka nita ka amshi jika ashirin kikir kikir ka je kana hanya wani ya kira ka ya ce ga jika arba'in na an turo kikir kikir ka ga misaji na al'izza kai kanka ka raka tunani wannan kawai Allah ne nufin ya jarraba ka ka yi wata ɗaya kwana ashirin ko dala ashirin ba kada amma yanzu ga shi cikin ɗan lokaci kaɗan ka koma wani alhaji alhaji kai kaɗai ka raka tahiyar ta muka an gane ko kasayin kuɗi ya samu inda inda kana zawa yadi ka ce kai yanzu ba sa yadi ba zai ka sa shadda ina ga in ka sa hula ma ka karya ta in ka wuto ka raka wa kowa kallon haka haka tsawon lokacin kuma Allah ya nufin jarraba kan abin da ka saba samu Allah zai danne. Da baka taɓa ba waye gari baka da kobi a jiwonka ka gani ka yi sati guda a jiwon baka da kobi. Kauto in kauto kuma kowa ya ganka ya zama mana abusan kam ɗari raɗe. Wanda ka saba wa dariya in kauto ka zamna kim har ka shiga gida babu dariya saboda yau kai abin ne ka rasa ko ne wanda ke. To ibtila'i daga Allah kenan. wani lokacin alheri wani lokacin kishiyar alheri to Allah ya ce wani bulukun bisharri wal khairi fitnatan wa waladihi hakanan kuma Allah subhanahu ta'ala zai iya jarrabarsa wato a cikin ɗansa Allah ta'ala ya ba shi yaro wanda wannan yara a cikin ɗin shafu kowanne san shi wanda za a ga cewa a cikin ɗin shi in sun kai su ashirin akwai yaro ɗaya shine ake ciya da shi ɗaya tamkar da goma nan guda ashirin ɗin in aka ce shi kaɗai yaron nan bayanan in ya zo shi gida to kamar duka mutanen ne hankalin shi ya tashi ina wani yana shigowa dama shi yake tamba to kuma yaron da ya fi so Allah sai ya jarrabe shi ya lalace ɗayan duka sauran kan wanda yake mai karatun alkur'ani kan wanda ya sabka kan wanda ya izu arba'in kan wanda ya izu talatin kan wanda yanzu ya yi burebe yana cikin neman bak shi kuma yanzu gashi nan ɗan yana nan shekara ashirin da wani abu amma kuma ya sargance shi ba karatun ba shi ba arabun ba shi ba bukon ba kuma shi ba kasuwar ba ya rasa yadda zai yi da shi a gida a lokacin aka nuna yaro so to sai ga cewa kuma shi ya tashi a fandari illa man rahima rabbuka wa malihi da dukiyarsa a lokacin a cikin dukiyarka Allah zai jarrabe ka jarraba a cikin dukiya shine irin ko kana da dabobi Allah subhanahu wataala ya kaddara irin gishu ta shigo da dabobi ka ɗari mai rai sun kai bakwai amma ka waye gari ba ka wuce kwana goma ba, amma sauran guda biyu biyar duka a cikin zamanin gishu ya ka maka magana ka ce gishu ta karya ni an gane ko ko irin in mutum yana da kwai moto ko da abu Allah ya jarrabe shi a sace mai mota to kaga wannan duka jarraba ce to Allah subhanahu wata'ala ba zai gushe ba irin haka yana afkar da shi ga bawansa mumini hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'atun har dai shi wannan bawan ya haɗu da Allah ba wani kuskure ko ɗaya a tattare da shi saboda wannan bala'in ya zo shi ya shanye ya yi haƙuri wancan ya zo shi ya shanye ya yi haƙuri wancan bala'in mai alkhairi na alkhairi ya zo shi ya shanye ya yi haƙuri wancan ya zo shi an gudanar da abin duka dai an huce gurin to hali ya haɗu da Allah daga ƙarshe kuma ba komai a tattare da shi an gane ko wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun wato al-imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan kuma kyakkyawa to wani lokacin za a ga cewa kana zamne a gida ba bata maka rai ba a heli ba bata maka rai ba amma ka kawai ranka baci ka rasa wane ne ya bata maka rai babu wanda ya bata maka rai amma kuma ranka baci kaga wannan ma bala'i ne ka rasa menene kai to irin wannan shekul islam ya ce kai istijfari eh in ka samu kanka irin wannan to kawai wani laifi ne kawai Allah eh kawai sai zaman to kawai wannan abin saboda kana mumini kawai sai raka bata maka rai to amma kai ko baka san ba ma shikin ne an gane ko to sai ka dinga yawaita istijfari kana yawaita istijfari Allah sai ya gafarta maka laifin da ka aikata din wanda kai baka yi tunani shine zai janyo maka wannan hushin ba sai ka shiga cikin walwala ya bata maka rai ka ce wallahi ni ba mun sani ba kawai haka da na tashi yau yau ko ka ji wani ya ce ni yau kawai ban na son magana yau kawai ban na son damu to alhamdulillah ilmu inda subhanahu wa ta'ala